بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya hada mu a daidai wannan rana ta Alhamis 18 18 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai da 8 ga watan Januwari 2026 miladiya. ana majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabut tauhid na Muhammad Abdul Wahhab muna babi na babu ihtirami asma'illahi wa taghayyur al-ismi li ajli dalika babi da ke magana akan wato girmama sunayen ubangiji da kuma idan sunan da ya keta alfarman ubangiji sai a sha canza shi قال جعل أبي شريح أنه كان يبنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره فيه مسائل bala ya ce hadisi daga abu shurai baban shurai suna shi hali cewa a da can farko al'amari ana mishi alkunya da abul hakan baban wato gwani mai iya hukunci faƙala da hun nabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce inna Allah huwa al-haq Allah ta'ala shine wanda yake mai iya hukunci gwani mai adalci mai kyautayi wa ilayhi da hukuma kuma hukunci na kuma zuwa gare shi ne shi daya sai ce ce shi shurai yake abu shurai yake cewa mutane na ne in sun kasance suka yi sabani sai su zo waje na sai su musu hukunci don haka idan na musu hukunci sai su yadda sai suka mun lakabi da abu abul hakam wato baban mai iya hukunci kenan fa qala ma ahsana hada manzalla yace ba adala da wannan aiki da kake yi amma baka da da yace ina da da shuraihun da muslim da abdullah ya ce ta wane ne babbansu a ciki sai ce babbansu shi ne shuraihu sai mazala ce to kai abu shuraihu ne kai daga yanzu wannan sunan na aka na canza shi kuma sai da shi ma wato aka canza mashi wannan sunan ba tare da ya yi wani tarnaƙi ma maza Allah ba sallallahu alaihi wasallam wata sati mun yi magana akan iskaliya da wasu za su iya kawowa sai mazala ga shi wannan abul hakan ne ba amma ya canza mashi suna amma akwai sahabansa hakim ibn hizam wanda shi hakim ma ke cewa hakim kuma da kai tsaye ba suna Allah yake sa ya dauka yake sa kansa na hakim hakim azizul hakim amma ga shi matsala ya bar shi da wannan suna muka ce dalili dalilai ne suka sha babban na farko dai shi al-hakim ibn hizam an sa mashi wannan suna da yana yaro saboda wato kyakkyawan fatan ubangiji wato ya sanya halinsa ya zama diya yadda hukunci akwai dacewa a hukuncinsa saboda haka ba wai sun sa hakim bane saboda jin cewa shi shi wani hukuncinsa hukunci ne kasaitacce hukunci ne wanda ya gina shi akan ilimi da adalci da kyautayi sun yi ne don an kira shi suna hakim kawai ansa sabanin shi abul hakam abul hakam shi ba a tashi sanya mashi wannan sunan ba sai da yayi wani aiki da na bajinta da ce ganin ya kamata a yabe shi da wannan sunan sai suka samu wannan sunan to nan iskali yake dama wato idan ya zama abu biyu ne sunayen ubangiji duka a alamun ne sifatin ne su din idan an kiraye shi da sunayen zai zai amsa in ka ce Allahu zai amsa in ka ce Ar-Rahman zai amsa in ka ce Ar-Rahim zai amsa in ka ce Ar-Rabb zai amsa so kuma sifatin ne duka suna da sifofi da ka ga dukkan sunayen ubangiji akwai in ka shiga cikin ma'anar sunan ka ga ubangiji da wannan sifa irin ta wannan ma'anar to in ya kasance shi wancan bawa Allah abin haka ba shi ma an samu suna ne saboda in an kira shi ya amsa sannan kuma shi ma ya da sufa to kaga ya kama da ubangiji ba saboda haka anan sabanin shi hakim ana iya zama shi hakim ne amma kuma ya zama shi ba a hukunci shi babu babu hikima kamar yadda ana iya samun mutum Muhammad a yanzu amma ɗabi'a ce muzammam ne ɗabi'a ce da yake na na shakushe ba shayabo ba saboda haka akwai bambanci shi yasa manzala ya bar wannan bai bar wannan ba saboda haka in aka sa sunan a cikin sunaye da ana iya sa ma dan adam in an danganta mu ma ubangiji kuma ya zama ubangiji shine ya fi cancanta da sunan to malamai suna cewa da babu ne idan aka sa da sunan tafa'ul tun yana yaro a sa kuma kuma da wani alluwa da da da wato sifan sunan ba ba wai sai da je fare wasu abubuwa da irin da zaka ce gashi ya kama da ubangiji da ce wannan shi ai inda hukunci ne shi sai a dauko wani suna wanda kin ka sai ta hukunci a sa mishi in aka ce haka to wannan sunan aka sanya mishi ba wai mai aka ce mishi ba ko irin wani suna irin wanda ana iya cewa ba sunan ubangiji bane a sai aka dauko wani suna kamar a wani yaƙi in aka je wani yaƙi shi kashe mutane yake yi sai aka da wani gagaraba don aka samu shi to gagaraba don wannan a hausa wata ila ka ce ai ba su da ubangiji bai amma ka samu suna azizu saboda wai ya ji yaki ya gagar kowa ko aka dauko wani suna wani suna saboda shi masa sarauta ne aka aka dauko wani suna da ke nuna jabbiranci aka sanya mishi to wannan sai a ce a canza shi saboda wani aikin sa ne da yake yi yasa aka dauko irin wannan sunan na ubangiji aka samu shi amma inda haka nan ne kawai aka iya zama an samu shi wannan sunan da shi ne malamai suka ce to nan babu laifi mutukar dama idan ana iya sa wannan suna ba kamar sunaye Allah ko Ar-Rahman ba da malamai suka ce wannan sai da a samu ubangiji shi daya amma dan a ce akwai hakimu akwai ana ce alimu ne inda alimu alimul ghaibi wa shahada shi ne so amma alim galibi shi ne mufradi mufradi akwai wata insha Allah muka zo can gaban mana yayin mana magana akan wasu game da wato sunayen ubangiji da sufofinsa musamman da sunayen ubangiji saboda haka ban san mu yalwata sai dai mu faɗi wasu dawabin a wurin nan kawai dawabin da da muka fara faɗa a wancan sati shine wato wasu daga cikin ka'idoji da malamai suke faɗa game da sunayen ubangiji saboda mu ma mu fahimta yadda abubuwan suke karka ga wani lokaci ba zala ya ce wancan ya hana wancan kuma ya bari a kowanne akwai abin da ake iya zaƙulwa ba zala baya abu sidda shi ma Allah ta'ala yana cewa ba da wa'anil hawa in huwa ila wahayi yuha in ka gawa ce kai ka bar sunanka kai kuma ka cire sunanka to akwai dalili ba wai dalili ne kawai ganin damar ne ce ya canza wancan kuma bar wancan ba to shi da malamai suka cewa game da sunayen ubangiji tun farko da ya kara cewa asma'ullahi ta'ala kullu wa husna sunayen ubangiji duka kyawawa ne saboda haka in dai ka dauko wani suna wanda ba mai kyau ba ka ce sunan ubangiji to za a karba ba ko kuma wani lokaci ya zama yabo wani lokaci bai zama yabo ba to ba zai zama sunan ubangiji ba wannan asma wallahi kullu husna to saboda kuma idan kuka je kuka dauko wani suna wanda kuka yi ma ubangiji kini ma wannan adam wanda yabo ne kawai a cikin ta amma kuma sunan akwai ubangiji da irin wannan sunan akwai wanda zaka ga su yabo ne amma kuma ubangiji bai da irin sunan kamar mahinu ina da fada mahinu bani a qur'ani ba wani abu kaga mahinu ubangiji bai da wannan sunan kaga in ku saba yaran ku mahinu na ba komai amma ka je ka ɗauko ka ce alimu ko ka je ka ɗauko ka ce azizu ko ka je ka ɗauko ka ce alhakim kamar wannan ɗan to wannan shi ne idan saboda wani aiki ne da yake yi ya gada mushi da wannan sashi da kwaci da sunan kawai saboda yanzu kun ana da ne ma'aika ba da ubangiji wajen in an kira wannan mutumin da hakimu zai ansa kuma an kira shi kuma da me yasa aka mishi wannan sunan saboda wani aiki da yake kawutacci na yabo to malamai suka cewa to asma'ullahi ta'ala kullu husna ba a danganta mishi ba a sa mishi suna suna wanda yake wanda yake mummunan suna ko kuma suna wanda yake yau yau ya zama kyakkyawa gobe ya zama kyakkyawa ba akwai sunayen da zaka ga malamai sun yi magana akan cewa waɗannan sunaye ba sunan ubangiji bane sai dai a bada labari a bada labari a magana kawai faɗan zance kamar lafazin alqadim da addaim mun yi magana akan ba wani antishu mun yi magana akan a cewa alkadimu da adda'im waɗannan sunaye ba sunaye ne na na ubangiji ba sai dai idan an tambaye ka wanda ya tambaye ka ce kamar ɗanka ya tambaye ka cewa baba akwai wanda ya fi akwai wanda ya fi ubangiji daɗewa sai ka ce a Allah ta'ala shi kowa kowa daɗewa kaga ce yanzu a labari ka bayan amma za ka zo ka ce da daɗe sunan ubangiji mai alkadimu haka zalika aka tambaye ka akwai wanda kai ubangiji da wama ce eh ba wanda kai ubangiji da wama kaga wani alabari kake fada amma ba za ka iya kago wannan suna ka ce al-qadim ko al-da'im wannan suna ubangiji bane wannan shi ne abin da malamai ke magana to amma sabanin haka alhakam alhakam sunan ubangiji ne a sunan da yake gashi a yabo ne ziriyar dinsa amma fa ba a samu ubangiji ya sanya maka shi wannan sunan ba ko matsala ya samu shi wannan sunan shi ne malamai suke kanta sai dai a tsaya kar a samu sunan kamar akwai al'adil al'adil mai adalci wannan bai zo a matsayin sunan ubangiji ba shi za ka samu a wasu daga cikin malamai musamman malaman hadisi suna yi ma ɗan baya baya zuwa suna yi ma wasu daga cikin malaman su zaka bi al'adil wani wani al'adil to al'adil din ba sunan ubangiji ba me ma'anar sunan al'adil ita ce dai alhakam din saboda alhakam ta hada abu ne guda biyu ta hada hikima da adalci ta hada abu uku abu ta hada hikima da adalci da kuma kyautayi saboda ai ba ka zama kana da hukunci sai in kana da hikima da adalci da kuma kyautayi إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي to da kaga ubangiji ya faɗa cewa al'adl wannan ya daga cikin abin da yake aikatawa sifa sace adalci kyautayi sifa sace al-muhsin shi ma ya zo a hadisi al-muhsin zaka ji malamai akwai abdul muhsin al-abbad hadisin ma dai sai aka rama hada wasu malamai ba suna ganin kamar bai tabbata da wannan sunan amma dai al-sawab ya tabbata to haka zalika shi ma al-hadi abdul hadi alhali shi ma wanda ya ya tabbata a hadisai inda wasu ma sun ɗai magana akan wasu sun yi magana akan wato shi tabbata suna amma a sahi ya tabbata ana yi cewa abdulhadi abdulmuhsin amma ba za ka ce abdulhadin ba ba za ka faɗa wannan ba duk da wannan kaga yabo ne baki ɗaya amma kuma ba za ka kone ka ce wani ba suna ubangiji ba saboda ai wannan sunan ba mu san dukan ba duka muka sani ba an fahimta duk da wasu za ka suna kokari su ce me yasa ba aka ce alhaka ba ce al'adil ba a to ai al'adil shi ma yabo ne kamar ar-rashid shi ma yabo ne ar-rashid shi da mai wanda yake shaida bayan sa yake seta su shi ma wannan yabo ne kana iya bada shi aka ce ubangiji yana arshada lillahi wa iyyaka ana faɗa ai amma ba za ka dauko ka ce wannan sunan sunan ubangiji ba haka aljalil lam wannan sifa ce ta ubangiji dul jalali wal ikram to amma za ka yi zama suna malamai suka ce wannan ƙa'idojin da ya kamata ya zama suna bai cika su ba to waɗannan su ne abin da su malamai suke faɗa suke cewa su abdul jalil abdul rashid da irin waɗannan sunaye ba shi a rashid ba sunan ubangiji ba saboda haka kar a saurin sa ta amma idan an sa ba suka ce idan an sa misali wani ya ce sunan ɗansa abdul da'i to wanda ne ta canza ba saboda an yi magana abdullahi mu a wajen a wajen gaba garin mutane baki daya sun fahimci cewa addai wanda kake magana shine da mu wani ubangiji da wanda a cikin aikin sa kuma akwai da wamana sai dai in ka zo a lokacin da ka fara sawa sai a ce a ka dauko abdul hayy kasa an fahimta haka in ka tafi zaka ya samu danka abdul rashid ko abdul jalil sai ka dauko abdul azim ko abdul karim ko wani abin da yake da wannan wannan ma'anar suna amma kanka samu danka wannan suran saboda wannan bai zo a matsayin bai cika ka'idoji da malamai suke cewa wannan sunan ubangiji bane wannan amma idan aka riga aka sa in aka riga aka sa kuma an fahimci cewa ubangiji ake magana kamar misali kai ne ka zo sai ka ce na sa ma wannan dan dawa bawa mai sabon mai kasa ai da ka faɗa cewa mai sabon mai kasa an saba kake magana to kaga wannan sai malamai suka ce to kana iya barin sa saboda da ba wannan aikin ma'anar aikin akwai shi a wajen tare da ubangiji sai kana iya bari dan mutum sabu kashi Abdurrashid zaka wasu suna shiga hali na wato wani kunci aka ce wannan suna ba su ne ubangiji bane sai ya rashi da wannan suna malamai sun ce ba dole bari sai a canja kana iya bari saboda ya zama ma shi kashi wannan suna din wannan Abdurrashid din abinda kake faɗa kana nisba ce zuwa ga aikin ubangiji sifar ubangiji din wannan ahli sai zama ahli ne wato al'ahd dhihni banda shi akwai abin da za ka su ma sun dole muqayyad a dabaice wannan wani lokaci wataƙila sai mun zo zana zaki bayanin shi amma dai na sani ba dai a gane ba akwai kamar wannan fatir fatir shi ne wanda ya kage samai da kasai ya zo a cikin qur'ani amma muqayyad yazo alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'il malaikata rusulan li ajnihatin mathna wa thalatha wa arba'a kaga fatir as-samawati wal ardi haka yazo amma bai zo yanda a bar shi ɗaya sunan bayan da ake cewa ghafurun rahimun azizun hakimun a faɗe akai a faɗe shi kawai shi ɗayansa ba faɗa ba to kuma wannan bai cika sharadi ba kenan bai cika sharadi ba da haka malamai suke cewa to ana iya cewa Abdul Fatir saboda ma'anar Abdul Fatir shine wanda a halittar da ya ma bai taba ganin sufurin kowa ba to wannan kaga ba ta bata wurin kowa sai ubangiji ana iya cewa alfa abdul fatir wasu suka ce in aka ce abdul fatir wani alif da lamun ya zama lil ahadi dhihni ne da shay'in ma'lum saboda abu da aka sani cewa ubangiji alif da lamun da abu da kake magana bawan wannan wanda ya kirkire sammai da kasai saboda haka saboda ka rage kanka sai ka cire sammai da kasai sai ka kawo alif da lamun saboda ya zama wakili na wancan ma'anar da aka sani to na babu laifi suka ce wannan babu laifi saboda ai wato an riga nisma ce zuwa ga wanda ya siffanta da wannan wato kajan sammai da kasai din haka zalika aljalil mun ne saba kashi abdul jalil ko abdul rashid tunda dama a cikin aikinsa a cikin sifarsa akwai wannan ar-rushd din yarshudu ibadahu to in ka ce al-lamun saboda kana magana al-ahd dhihni to na babu ne al-alim wannan alimul ghaibi wa shahada yazo galibi yaban shi al-alim in baka ce mishi al-ghaibi wa shahada ba to yaban ba za ta bayyana ba sai dai ka ko baka ce al-alim ba to shi yasa to shi ma Abdul Alim mutum yace ya ce ba kansa Abdul Alim ana isa ba wasu ulama a gefe ce wannan shi ma alimu da ibn ulama amma kace al alim kaga akwai abin akwai yabo kure da ke amma an kace alimul ghaibi wa shahada ko da ba kawo shi sai shi ka ta mubalaga ba saboda ghaibi wa shahada wannan kuma ai san ba wanda ke shi ubangi eh amma shi din ma da za a faɗa haka a ya zama kuma an gane to wannan babu laifi haka al badi' badi'us samawati wal ard badi kagan samai da kasai ya zama ka cire a samatul ardi ka kawo adalamu saboda lil ahadi dhihni li shay'in ma'lumun fi dhihni annahu min af'ali ibda'i al khalq wato to wannan babu lifi wannan babu lifi babu lifi insha Allah ta'ala to sannan kuma sunayen ubangiji malamai suke cewa a sunayen da aka kira shi sai amsa a'lam ne a'lam shine wato in ka kira sunayen da kiran yi mu galibi da suna cewa sunan yanka amma kaga ba za mu ce ubangiji sai yanka kaga suna da an aka kira shi ne amsa sunan kiran yi a alam duk sunan ubangiji aka kira shi kace ar-rahman da Allah da ar-rahim da al-kabir wani bai bai ganin kawai al-kabir ba sunan ubangiji bane amma sunan ubangiji ne al-kabir al-mutakabbir ma sunan sa ne kuma ba san me sa ba ba san sa ba dan sa abul mutakabbir kai ne dai bai dace da kai ba kace kai girman kai da kasaita da baya kai ne bai dace da kai ba amma shi ubangiji ya dace da shi da kana iya cewa abdul mutakabbir wannan yayi bawan mai kasaitacce kamar abdul jabbar ne kamar wato abdul azim ne duk ma'anar su daya ko abdul aziz a suka ce wato duk sunayen ubangiji dukkan su idan aka kira yesu to suna nuni zuwa ga shi mai sunan azzatul aliyya shi zatin ubangiji din in ka ce allah zai amsa in ka ce arrahman zai amsa in ka ce alquddus zai amsa wannan duka yana nuni zuwa ga zatin ubangiji ne sannan kuma kuma suna yana nuni zuwa ga sifa kuma sunayen ubangiji ba wai sunaye ne wanda yake kawai suna wanda yake ba shi da wani jami ba jami shi wanda za ga sunan da ba yi da wani sifa da aka iya fahimta ba yi da ma'ana yanzu kaga akwai abin da zaka ga an ce ka an ce an sa maka bindiga aka ce ka faɗi me yasa aka ce ake ce wa wani kamar damuna ce damuna da kame aka samu shi da haka zai wahala ka iya faɗa ban ni sani ba kila dai aka tambaye hausawa sosai amma dai damuna dai a ce an ɗauko zamanin kyauta kyauta kaga daga ka an ce kyauta za ka fito ai wannan kaga akwai kyauta yake nan ko a ce jimran ko wani abu kaga an dan samu shi da wani abu ko hakuri ko wani abu ko mai juriya da sauransu da ban ka ce wani damuna ko ka ce wasu sunaye da zaka muna sa mu kanmu Hausawa na sawa a can lokaci zaka kawai sunaye da an yi dan ya amsa kawai zaka wannan to kaga Allah ta nabi da irin wannan sunaye bai da sunan da bai da sifa barka na ko yanayi misali a ce a sa wani mutum suna shi yanayi eh kawai damuna ko sanyi wanda kaga bai da wata ma'ana kawai an san cewa suna wani abu ne amma ba yi da ma'anar da zaka ce wai shi aka bantaro sabani idan ka ce a mai rahama ka san yau akwai sifar rahama a wajen mai kyautayi isani ka san akwai akwai isani a sunan Allahu akwai sifata wato ya mutu da bayinsa in ka ce ar-rabbu akwai sifa da cewa shi ya halice bayin shi ya halice su ya ya kuma ke ya ba su guzurin rayuwa su baki da iska da waya da suke shaka to duk sunayen ubangiji haka suke da haka duk wani suna da kaji wani malami ya danganta ma ubangiji wanda ba shi da wannan ma'ana ta yaban kuma in aka kira shi babu sifa to ba su da ubangiji bane a zaka ga wasu suna suna cewa har ramadan ba su da ubangiji ba ko ko alama ramadan ramadan dinda ba da ma'anar ramadan mushaffin ne ma amma dai dan daga arambu yana da zafi ba ka ga ba wani yabo ne ba wannan wasu sun sun duk wani abu da zaka za a faɗa game da cewa hadisi ya zo akan wannan duk hadisi bai tabbata ba hadisi ne ba ta hadisi ko kuma za ka sufaye abin da ke kira ubangiji huwa huwa ka san su wasu bayan da duk inda ka fita ta tasu sosai kaga barna iri ne ana ce in ka in ka je mataba ta huwa huwa in ka je suke huwa huwa to wai wato shi kenan shi wannan huwa wani shine ma suna ismul al-azam a wajen su in in kuma arafi ya zama arifi ma daga ba sai ko ba ana ana ka tashi daga huwa huwa ka je ana ana ana ana ni ni ni inda dai aga ta barka barka za su ba su da kiki sirrai da ubangiji a cikin sunayen ubangiji akwai abin da akwai sunayen da ba wanda ya sai tare da shi yanzu ba wanda zai ce bai wani saba kaina suna Allahu so to dume idan me zaka ce gashi ana cewa ma karar bawa ka maka hidima ai hidima kawai yake maka amma inda za a idan bai in karfin tsaya ne ma ina yi ka sai daga daga mutum suna shi da kasa amma shi ubangiji Allahu Allahu ta kahariya ce daga nabiyinsa ba wanda isa ya batar da kowa kuma kowa dole ya yadda ka zo ko a ɗau'a ko karhan in ka baka zo ɗau'an ba to dai yana nan karhan ya ce za ka yi bayan gida dole ka yi ya ce za ka yi bacci dole ka yi ya ce sai ka biyan biyan bukatunka da kake son ka nema sai da cika nema biyan bukatunka har ka bauta mishi karhan saboda abin da shata maka dole a kashi za ka yi rayuwa dole a kawai da kake rayuwa kana so ko baka so kana bauta mishi amma kai yanzu kana bauta mishi a tilas ne bayan da ka iya saboda haka to kai ka je ka dauko su wannan ar-rabbu ka saba kanka ba fa rabbu ba wannan rabbu innahu rabbi ahsana matwaya yana da bai kisu ba shi ba ka saba kanka ar-rabbu ko ka saba kanka ar-rahman to haka zalika akwai sunaye wanda zaka ga su waɗannan sunayen galibi sunaye ne da ke da kasaita da girman sha'ani da girman kai in na ce girman kai da girman zati mutum ya rika ganin cewa shi zata sa mai girma ce da ba zai bi kowa ba kamar al-mutakabbir da na faɗa kamar al'azimu al'azim kamar al'azizu gagara ba da wanda ya buwaye kowa ba kuma ne sai buwaye shi to waɗannan sunan idan mutum ya je sa ma kanshi waɗannan sunaye ya zama abin da ya sa ya sanya ya sanya ma kanshi saboda yadda kasaita shi ne da girman kansa da kuma ya gagara kowa shi ma ina haramun ne za ka yanzu misali idan ga wani ya sunan shi aziz sai ku ce mai wani kai za ka sa maka aziz ne saboda in an je ana faɗa ne ni na gagar kowa saboda a siyasa shi ya gagar kowa aka ce wannan sunan shi azizi yanzu wannan haramu da wannan suna wannan shine kaji a nan mazalla yana cewa inna akhna ismin inda Allah rajulun tasamma malik al-amlaki ai shi ya sa bu kan sunan ne saboda na sifar ta ubangiji to kuma ba wanda isa dole ya cire wannan suna da saboda in ko bai cire ba to wannan ubangiji sai ya sa shi a sai ya wulakanta shi ko ya bar shi abin kudinci haka ubangiji fada cewa al-azamatu izari والكبرياء ردائي فمن نازع لي واحدا منهما قذفه في ناري a wata riwayin aka ce al'aziz banda banda al'azama banda al-kibriya aka faɗa shi hadda al'izu da buwaya ubangiji ke cewa duk wanda ya gogoriyo da shi a waɗannan tsofin nasa na isa da kasaita da ba wanda ya isa sai shi to zai sai ya sashi a cikin wuta duk wanda ya ce azabtu sai ya azabtar da shi amma na za'ani wahida minhuma azabtu a wata riwaya qadaftu fi na wannan hadisi ne sahihi ya ce sahih muslim hadisi abu sa'id as-sabi'i daga al-azhar daga abu sa'id ko abu hurairah a al-kibriya wa bai bace al-kibriya da al-azama al-kibriya ya fi zama akhassu wato ya fi zama yana da wata ma'ana ta musamman shi al-azama girman sa girman sha'anin al-azim to misali in mutum ya zama mai girma ai kuna yin shi da dangi ko ko ku ce kai ka mace kai ka mace kai ka mace a ce bari a ba ubangiji taron dangi to in in wannan sunan ne wato kuke gani kamar za ku tada sai kawo al-kibriya shi al-azimu shine wanda yake da girma wanda ba mai iya tunkarar sa to amma wannan baya hana wata kila a zo a ce wasu za su buƙari haɗu bihi a ce wannan bare a kawo wannan a kawo wannan kuma kai yawa a ce kari haɗu bihi bil kasara wasu mushi mushi yawa sarki yawa sarki ƙarfi yake cewa to in ka ya ce da ƙarfi shi al-qawiyu ne al-azimu ne to sai ku zamanin cewa bare in ku yawa yadda yawa wasu ‘yan banda ba su da addini suke tsammani suna tsammani yanzu wannan technology da wayar za su yi ma ubangiji wani wayo ne haka su ba ce ba za su je wata duniya su ce za su rayu ko wani abu kuma ubangiji haka yadda ya ga dama a wannan al'adun za mu yi sa za mu yi rayuwa haka ya ga dama in kuka je ta sai da ku ta mutuwa kawai ko in kuma ya ga dama ya ga ya ba ku anan to kuma in ya ba ku kuma zai kawo kuma jaraba a wajen haka yake in ya ku je wata duniya ba za ku rayu to kuma in ba wai an neme da dan ubangiji ya mafaka sa ba zai kawo jaraba a can wajen ba saboda haka wato shi alkibriya shi abin da yake fa'idantarwa al'azimu ya nuna karfinsa da buwayansa da girman sha'aninsa amma alkibriya shi abin da yake fa'idantarwa yana fa'idantar da wato ijaz cewa da ya ya zama kasaitacce ya zama shi ya fi gaban yabu wani to sai ya zama ya gaji da bayansa baki daya yana saman bayansa baki daya wato ɗaukaka wadda ke ta tattaro kamala baki daya ta yanda in ya zama al'abimu to kuma a hariyarsa da galabiyarsa tana saman ba ku isa ba shi ne kai can ubangiji na cewa walahul kibir ya ofisa ma wata ɗan wato duk kasaita da ji da isa a sammai da kasai duka na ubangiji ba wanda isa ya zo ce zai rinjaye ubangiji babu saboda duk sufufun da yake nuna ɗaukaka al'abimu al'aliyu alƙawiyu alkibir yawo wanda duka na ɗan ubangiji shi ne almutakabbir ne sau da ka in ya ce maka shi almutakabbir abin da yake magana ko ta dama ko ta hagu ko ta gaba ko ta baya ko ta sama ko ta kasa ba wanda sai zo mishi duk wanda ba wanda sai zo ya gewaye shi ba ma ko ya zo ya ce wai wai zai bincina wani abu daga cikin karfin sa yana zuwa kawai ubangiji wato zai zai zai wato gama da shi a sunayen da suke fa'idantar da wato duk wannan sunayen da suke fa'idantar da wato wani wani kasaita to wannan haramun ne mutum sa kanshi haramun ne sa kanshi amma idan mutum ya zama ya sa kanshi wannan sunan ne ba dan duwa da wancan ma'anar ba kawai ya sa ne kawai saboda ya nuna da an ga kira da mutum ya amsa kuma baya cikin sunayen da malamai ke cewa haramun ne mutum ya sa ya dauki wannan sunan kamar rahmanu kamar Allah to wannan malamai suka ce babu laifi duk da da yawa sun ci sunna karaha su kaje ka dauko wani suna irin su azizu irin su azimu ka sa to amma idan ka sanya shi ne saboda kawai in an yi kira ka ka amsa ka irin su hakimu din sai azim ya amsa ko ta yana yaro kusa saboda dai wataƙila ka ka ban iyaye mana da zaka suna mutukar san wato idan an haifa musu yaro in so suna son ya sarauta sai su dauko Sulaiman su sa mishi ila wasu lokaci ba a gaji sarrafin kakanninmu ai gado da kasar Suleiman to so suke yi zama wani wani gautacce eh wala ka ba zai dauko wani suna wanta wani wani wani bawan Allah da kuma yana yi cikin talauci yana cikin talauci wala da ko an sai da ko Suleiman a samu shi saboda so ake zama kuma ai an kuma samu haka din da yawa ta samu Suleiman sai ga su zama wato wato a mulki Allah ya ba su mulki ya ara musu kamar Suleiman al-Qarni za ka ai Suleiman din aka ba shi kusan dola Uthmaniya ba ta taba zama wato ta barbara ta ta samu cika irin lokacin sa ba dan a lokacin da duk mulki turawa a lokacin nan sai suna ba suna bashi tangani babu wanda sai fita daga cikin daga cikin wato umarnin Sulaiman a lokacin nan to sai dai ya zaɓi ɗayan biyu ko dai a zo garin sa a mushi kawanya a mai da shi bawa kuwa kafin safiya ta ta zagayo ko kuma ya zo a gaban mutanen shi durmusa hancinsa a ƙasa ya nemi ya haƙuri su da da kawo jangali su da ba haka yi mulkinsa saboda haka wanda haka suna samun kansu irin wannan sunan suka ce to idan mutum ba ya sa ne saboda jabbiyaranci ba a zan kasa ba ko kuma ya sa kashi azim amma abin da suke fi da azim su shi ne sayyid shugaba kawai mutalakun siyada wannan ka to babu lihin ji malamai manzo Allah ya sanya musu hiraqal azim ru ce min muhammad rasulullah ila hiraqal azim ru azim ru shine wato shugaban ruwa kawai shugaban turawa ba wai an ce mishi azimi saboda ya gawo kowa ba a an da kira shi azimi rumsa kuma aka ce mishi aka dabar shi ma da rubawa ba wai abin nan ba amma mutum ya dauko ya ce zai saba kashi wani suna kamar yadda suka sanya tura sun sanya wannan suna aliskandar alexandra the great al-akbar ko al-kabir ko al-azim ko al-azam an samu shi wannan sune saboda wato ya kifa da shi in ka je ka duba ya ko da shi ka je ka duba an ka je ka duba alexandra za ka ce a tatis din su yanda mai kankarar duniya ba kida to kaga kaga da grade nan wanda grade ne aka kada na wannan yaki da yake fafatawa ne ya ga kowa har ya zama wato farisawa sun kuma sake tsoron sa tunda a lokacin da tsakanin farisawa da rumawa suke ta suke ta haduwa a shige shige gwara kai in wannan ya ya samu galaba wannan kuma ya hada karfin sa wani lokaci kuma ya zo shi ma ƙara kawo galaba shi ba wani abin da ya zo ya ada bara kuma yi su su farisawa da suke sun gaba sun matsa musu da yawa ce daga ba suka haɗa ƙarfi suka haɗa ƙarfi su shine shi ma ya mace ya zo harin masar ya kafa garin alexandria kuma ya tsallaka aka ji da yaƙi ma dai daga baya dai shi ma dai ya zama ya mutu a haka to haka sunan zai al'azam ko al'akbar ko mu ga misali a wani ɗan siyasa yanzu kawai saboda ya kakar kowa ko mu je mu samu ya wuce wani the greatest al'akbar wani haramun ne wani haramun ne ba daidai ba ne ba kuma wannan shi ne malik cewa tabi'ul ismi da ajal dalika canza suna in an sa wata suna irin wannan sai a canja amma da za zo a ce a ce mishi kawai kabir ana nufin kawai ko kuma azim ana nufin kawai shi shugabanci yake yi ba ana nuna waya a wato barzanta shi ba ko kuma tun yana yaro aka sanya mishi wannan suna malamai suka wannan babu laifi ana iya wannan duk da malamai suna cewa irin wannan sunaye a gwara a bar su a zahir bibir lokacin da da ta alƙahir sa kansa alƙahir shine wanda yake ya yarin da kowa to sai wani wanda yake gefensa wani mashawacin sai ce to ai kai alƙahirin kasa duk wani tarihi da muke da shi wanda sa baka shi alƙahir to daga baya baya baya karko ubangiji da yana gamawa da shi da wani wuri sai ya canza shi al-zahir al-zahir shi ba ne madaukaki kaga ba daidai bane wannan wannan suna ba daidai bane al-qahir kace wanda ya rija kowa kuma an ce da kaga alama zaka mutu wasu suka wasu suka je suka ga maka wasu sujudun su wa da mutuwa aka sa wannan al-qahir sai je sai afu al-zahir bibas to kaga wannan duk ba daidai ne ba amma da zamu da mutum da yazo ya sanya ya sanya ba sunan saboda kawai wato jagoranci ko kuma alamiya suna nake da ni aka kira shi zai amsa to wannan sai a ce mishi babu laifi sai dai a haka ma malamin sa ce wato a cire da lamu kuma in zai samu kanshi hakimu to sai hakimu kai ce al-hakim in zai samu kanshi azizu kawai suna ne dan an kira shi zai amsa to to cire da lamu kai ce al-aziz in zai samu kansa dan dan shi suna muhsin to kai ce abu muhsin kai ce al-muhsin in zai samu kanshi aliyu to kai ce al-aliyu sai dai aliyu bin abi talib aliyu kawai a cire an da lamun din saboda an da lamun wannan yana nuni zuwa ga cikan ma'anar suna din karasa wannan to wannan shine abin da malamai ke faɗa akwai kuma sunaye kuma da malamai suka ce ko da ma suna ne na kiranye za ka samu ɗanka to wannan suna ne gaskiya wato abin yayi yawa wato gwarzan ta kan yayi yawa ka mutum ya ce samun ya sanya ma ɗan suna sarki sarakuna malikul amlaki a wannan dole ka canja shi saboda ai wannan kasar ta yi yawa kuma kuma ko maka kawo wani wani suna na jabba to jabbar wannan ma'anonin suna da yawa in ya zama shi ma alamiya ce wataƙila a sa amma da jabbar galibi yana nuni zuwa ga wani girman kai da girman sha'ani da girman zati kamar almutakabbir ne alkabir idan mutum ya samu kanshi ya samu ya ma danshi alkabir kabir kai afwan to sai ce abdulamu ce kabir amma yasa abdulamu kuma kaga ka dauko ba mai kyau wato mai kamala ka danganta ba ɗanka sai dai idan wani lokaci ana magana a in balarabe ne kai kana nufin alkabir kana nufin wannan kabir da aka sai da ya wuce haka nan nan yanzu wannan ne lahadin zihiri wanda suka ce to kaga wannan ba da jinsi bane alin tana da bambanci akwai jinsiya istiqraqiya akwai kuma lil al ahadiyya al-dhihni ko kuma al-huduri ko kaza ko kaza da malamai ke faɗa na'am Na'am. Zai yayi. In ka ce Muhammadu al-Kabir, wannan al-Kabir sufa Ali da Lamu na sufa ce ta Muhammadu. Eh, ka sufa ce ta Muhammadu kawai. Eh. Ba wannan da ai diddin din ai mafaɗa a baya. Cewa abubuwa da su Shamsuddin, Jalaluddin da sauransu. Wannan dan babu laifi in dai alamiya ne aka aka kira ka dan ka karba. ka amsa wannan babu laifi da wasu daga cikin malamai sun ki haka irin wani su har su shaikhul islam ma aidin yi magana akan wannan abin da malamai suka faɗa haka shi alkabir za ga wasu ba su sa abdul kabir ya kuma daidai fa alkabir sunan ubangiji ne so al'awwal ma sunan ubangiji ne ya kawal da kace wanda ku ce mishi awwal shi ku ce ma ubangiji al'awwal abdul awwal duk da dai akwai magana na malamai wannan muka zo ta kila za mu sake tattaunawa akwai maganar malamai cewa a shi din al'awwalin dole a kawo al'akhirun ne kuku a za a iya bantarewa al'awwal da al'akhirun kowanne daban-daban wannan magana ce ta malamai saboda ya zo a qur'ani al'awwalu al'akhirun a haɗe wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin shi sa wasu ka hana ba shi karka ce ɗanka abdul batin kawai saboda shi al batin ya zo da al zahir ne kamar yadda shi al'awali al'asir ya zo da al'awal ne wannan magana ce ta malamai insha Allah ba san mu abin da zamu zo kan wannan wannan masalar insha Allah ta'ala amma misali mutum zai sanya ma ɗansa suna Kabir da can sunansa Muhammad kila to amma kawai sai ya ga shi wannan yaro kamar kamar zuwa kan aika in shiga cikin yara rade su yake yi karfin tsiyaye da shi ko kaza ko kaza irin wannan ko kana ko ya ga alaman cewa yaron yana wasu ƴan bayawaki wasu baiwa da ubangiji ya masa zai zama ya shine karamin su babban su sai ce yanzu na canza shi ya zama kabiru to wannan sai ya ce wannan sifan da kaje ka gani kaje kaje kaje kaje kawai ka tsire ta haka nan amma dan ka taba kanka kabiru saboda tafa'uli fatan ubangiji ya sanya ya zama kabiru da gaske kabiru sha'ani to wannan babu laifi amma kar ka yi saboda wata wata ma'ana ce ta kasai ta ka hango ko saboda wani bakasha wani damka da yake iya yi kada ko ka ce wannan alqawi sunansa a'a wani shine alqawi amma dan ka sa madanka suna qawiyun shi kenan babu ne sai a cikin aldalam wannan babu ne Allah sa an fahimci wannan akwai kuma wasu suna da malamai suka halatta saboda wannan jama'a suna amfani da shi da ya hayarin jayi harshen su kuma ba su halatto cewa suna ubangiji kini irin dai al'azimun nan azimun din nan azimin rum za ka ga mutane da yawa suna cewa the british great ko kaza kaza great galibi mutane sukan kawo suna nuna kawai wata wani abubuwa da ya samu daga baya to wannan in dai ba an yi ne don kuma a shiga cikin hurumin ubangiji ba kawai an yi ne don a nuna yanayin girman jagoranci da yake yi wanda babu malamai suka ce wannan babu ne kamar sunan maula shi ma da asayyid kaga sayyid sunan ubangiji ne amma asayyid shi ne sunan ubangiji al-dalamu to sai zama kana da wani da kake ya sayyidi ba ana cewa sayyidi sayyidi ba eh ana cewa sayyidi ba ne eh ai da zala ce utabi wai da riba ce sayyidi to wanda babu ne sai ce sayyidi ba komai akan su yayi daidai to amma kar ya zama shi wannan sura din ana kiran shi ne ba wai kawai dan girmamawa ba saboda wata ma'ana wacce take tana nuna ubangiji da kadai ke da wannan ma'anar kamar shugabanci na bai daya baki daya amma dan kana da wani shugaba ce sanyi dinka babu ne kamar maula maula sunan ubangiji amma in zama ma'anar da yasa kake shi maula saboda kana son kamar kai wato gaba ki dai kai bawan sa ne kuma bawan da yardan sa da wato soyayya sa kawai kake nema a duniya baki daya to nasa ce dan me zaka yi haka amma kana nufin maula kana nufin shugaba mutlaqu siyada kawai kake magana to wannan malami suka ce babu ne a duk da mazala yayi wali babu ne ana iya cewa wal yaqul sayyidi wa maulaya wato karar mutum ya zo ya ce zan naje wajen rabbu wato ubangida na galibi ubangiji shine dai abin da ke naje wajen ubangiji na ko uwar gijiya ta a kada manzala ya hana ya ce kar mutum ya faɗa haka sai da ce naje wajen shugaba na ko mai gida na kaga sai ce sayyidi ko maulaya wani hadisi ne sayyidi yana cikin abin nan duk da kuma akwai riwaya da ta zo cewa manzala ya yi karhanta a ce ma shi sayyidi akwai hadisi kan wannan ya kun karanta a ce مولاي ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم مولاكم الله عز وجل akwai magana na malaman hadisi kan wannan shi hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba ana cewa an yi ikhtilaf a wajen al'amash amma in ya tabbata dai shi da abinda muka faɗa maulaya da sayyid in ya zama an shiga hurin ubangiji to sai a ce a ce ka ka faɗa amma idan ya zama mutum kawai ya faɗa ya faɗa cewa wani wani an shugaba ne oga ne wajen aiki amma in kai zaka yi zaka ce sayyid shugaba na to da babu laifi babu laifi kuma yace maulaya fulan zaka sace maulana wani wani to maulana in kuna magana ne malamin ku shugaba haka shikenan jagora amma kuna nufin maulan ku shine wato mace kuce labar ku baki daya to wannan kuma da wannan an shiga hurin ubangiji wannan ba daidai ne ba saboda haka wannan ayi hakuri ba mu samu mu zo da akan kari ba gashi karatun da ya riga ya tafi ba mu ba mu komi ba bari mu karanta misali din sai mu bar babin baki daya inda muka tsaya bala ce fihi masail a ciki akwai masaloli al'ula na farko ihtiramu asma'illahi wa sifatihi cewa lalle a dinga girmama sunayen ubangiji da sifofinsa walau lam yaqsid ma'anahu ko da mutum ne yayin da ya sanya sunan ubangiji din bai nufin cewa wannan yana kini ne ga ubangiji ba to amma wannan da yawa mutum na kokari kuma ya zama niyyar shiga niyyarsa niyya ce ta alkhairi amma bai dace ba shi yasa malamai ke cewa dole ba wai niyya kadai yake sa mutum ya baranta daga zunubi ba daga alhaki ba sai an samu muwafaka da abin da zaka zo inda shiga hurbin ubangiji ne to kana bukata abu biyu manya kana da bukata al-ikhlas kana bukata kuma al-mutaba'a duk abin da duk abin da shafi ubangiji kana bukatan kai dan Allah Allah iya baka lada kana kuma bukatan sai an ce kai kar ka ce wai dan kyakkyawan niyya bar da kikiro kirkike kidi kaje kaje da da mutane da suka saba suna kawowa game da ubangijin su to wannan sai a ce maka kana magana da akan lamarin ubangiji baka sani ba da jahilci athaniya na biyu taghyirul ismi li ajli dalika kuma cewa lalle ya kamata a rika canza suna saboda haka duk wanda ya shiga hurumin ubangiji yaje ya ce su sunan shi kawai shi shi shi wane da great al'akbar ko al'azam ko al'azim kuma ya sanya ne saboda ya gora ya ya wato gwarza kansa ya nuna cewa shi babu dama ne ya gagar kowa to wannan sai mu ce ka je ka dauko wani sunan da ba sunan ubangiji ba kai in ka in ka sai ka aka maka kawai lakabin shi kenan amma dai wannan sunan haramun kuma idan kuka je ku haɗu da ubangiji to ba haɗu ba za ta kyau ba dan kai abinda ka zo da shi shirka ne ta tashabbo shirka ne na kokarin daukan sifa ubangiji ka yaba kanka to wannan ma ya fada ne wajen ubangiji shirka na tashbihi bai kai wa shirka na tashabbu ba yanzu misali wanda ya zo ce shi zai zai wata ba dan bisa to girman laifinsa bai kai wanda ya zo ce shi ya haza ya zara kan kujera cewa shi bai san wani ubangiji ya wata ba sai to wanda ya fi ya fi laifi dan shedan ma abin da yake da to haka kai ma yanzu wanda ya je kawai haka ya je saya wani suna haka wanda yake ba taccen suna ba je yake da kai ka kace ka dauko sunan ubangiji kai ka saba kanka ba ba je yake ba ba ko dai da kuce azulbi ba kai da shabuhi kai kai sunan ubangiji ne da kasa da ka dauko kanka sa kai ba kanka sadaka wajibi mutum canja الثالثة لا أكو اختيار أكبر الأبناء للكنية ما لا يجي هذا كما أنا يعني cewa sunna ne idan mutum na da yara to ya samu babban su sai ya kunya da shi ba dole bane amma dai wannan sunna ce manzala kaga ya tabbatar da haka yace waye wani su waye yaranka yace shuraihun daya muslimun uku biyu abdullah uku yace to waye babansu a cikin yace shuraihun yace to kai baban shuraihun ne kai shikenan kaga wani zai iya cewa manzala ya bar shi ne akan ibqa ala aratil arab to amma dai tunda ya riga ya tabbatar da shi shikenan zama sunna idan kai wannan to wannan ana sa ran wato zai zama a sunna a wajenka insha Allah idan muka zo wannan magana kan sunan ubangiji da sunayensa bai kare ba a can gaba malam zai ƙara dawo da wannan babi idan muka zo to wannan sai mu sai mu sake tattaunawa akan wannan abin da dai zan ƙara tuna mana shine wato suna yin ubangiji sufafin sa a tawawa ne saboda ka a je a dauko wani suna kawai a je a danga ana danga ta ubangiji kawai ba sunan da wanda wanda yake baki biyu bai bai bai da wata ma'ana wacce take mai kyau ka je ka dauko wani sunan da dade ka sa mashi da daddadewa wanda duk wanda kaga shi daddadewa ba ba ba ba wannan bane balle mu a wani adam ma mu ubangiji cewa wani mu'ammiru na kisu fi khalqi wanda aka bashi shekaru ba galibi ya kaza ba da kai la la bada ilmi shay'a yau kaga kaga bai sani ba abuwa sun rikice mishi haka wannan dadewa ba ba cikin wani abu yabo kada ko ya lafa wannan mutum alhayyu ka sa mishi rayuwa kuma duk inda rayuwa take to rayuwa abun yabo ne duk inda kuma mutuwa take to mutuwa abun kushe ne ba a santa saboda ka alhayyu wannan yabo ne alƙayyim yabo ne to da kowannen su ma'anar kasa kasa karka ce mishi alƙadim ko abin da ya kama da wannan sannan kuma a ciki din akwai nuni zuwa ga cewa shi sunayen ubangiji ya kamata wato mutum ya ya kaurace ma wato musu mummunan fasara duk wani abu na tashbihi ko tashabbuhi da mutum ya guji ya guji haka nan kwarai da gaske sannan kuma duk wani suna da yake nuni zuwa ga wato jabberanci a ban kasa wanda wannan sufan ubangiji ne kawai to mutum ya kamata ya kula kwarai da gaske shi ne makashi wannan sunan sannan kuma sunayen da ana iya ya halitta ka sama kanka wanda kuma ubangijin ana iya sunansa ne wannan a mafi kamalan sunan to nan ka sama kanka sai ka ce al dalamun nan in ka sama kanka al hakim ka ce to hakim ba al hakim ba muhsin muhsin kaza sunan ɗake nan to ka ce al muhsin al dalamun wani a cire shi aliyu sunansa ka ce al aliyu ka ce kaga wani karkakar tsiyayen shi sai ya ga dan nashi ya ma sha'awa sai dan tafa mishi haka to al aliyu to wanda kaga ce kaga ce al-aliyu al-aliyu sai zama wanda ka kamar kamar ka matsa al-aliyu al-azim a cikin al-dalamu nan eh malamai suka ce in lil ahli dhihri wanda sai saki amma dai al-aliyu kullun ka koma sunan shi al-aliyu wannan to wannan ba daidai bane haka al-azim haka al-aziz ka yarbawa idan sun sanya ma yaran su suna al-azizu saboda kawai alamiya ne sunan kiranye sunan yankan an kira su amsa to nan ba za mu ce musu dambe ba ba za mu ce dan me ba sai dai in da za a sa wani sunan da baya nuna wato kasaita da girman sha'ani to da ya dan fi bawa duk biya yadda ya saukar daga kai ga ubangiji to ya fa ajiji to amma kawai abin da za mu ba su shawara shi ne su ce adalamu sai dai wane ne yake faɗa cewa malam yake cewa to ai wani lokaci suka ce al-aziz ma to asali abdul aziz ne ma wani lokaci suka ce aziz to asali su abdul aziz ne sun cire abdul ne to kaga ba in aka faɗa to wannan kaga ba ba ba iskali inda aka ci wannan al'ada su ce wannan babu laifi insha Allah ta'ala amma akwai sunaye da kuma ubangiji bai da sa wani ya sa ba kansa ba kamar Allah kamar Ar-Rahman Ar-Rahman mu ba mu da tarihi wani wanda ya sa cin baka shi Rahman in ba Rahman da mama ba wanda ya sanya maka wannan musulmatul kadda wannan kuma ga wannan fadarare da ba za ka yi kuyi fadarare ba Rahman da yawa ba da mai ba wato ba mu san wani tarihi da dinka ce ma dan sa Ar-Rahman ba saka Ar-Rahman wannan ubangiji ne kadai ya sifata da Ar-Rahman wannan sunan na sunansa ce haka al-mutakabbir almutakabbiru na ƙara ba alkabiru ba almutakabbiru almutakabbiru yana nuna wato girman kai in a wadan adam ne aka to girman kai wannan dan me zaka saba kanka sunan da ubangiji yace zai azaba a kansa wannan sunan haka mutum ya saba kashi al-aziz ko al-azim da sunan yana son ya nuna shi ga garbarun ya ga kowa wannan haramu ne wannan haramu ne idan ya haka to ubangiji zai azabtar da shi Allah ta'ala ya ya taimake mu ina ganin sai mu dakata a nan muka zo sati mai zuwa sai mu shiga a bayan sabon babi da ma dai kashi suka sun fara kunuwa ƙarshe kuma da
wani suna da za ka ji ana cewa yafi da kuma yafi musamman ne kamar yadda ta a hausa ma ko da da ji suna sa ma ‘ya'yansu, an sa suna sa ma ‘ya'yansu ya bi to ba ba a fi.
a ya fi su a wani hausa ne ko?
To, ni a shi ne ma'ana.
auki akwai ya fitu ya fit ya fit ya fit daga cikin eh, daga cikin yara na bulugu yara na bulugu akwai su samu su su ya fit ina jin ya fitu ya fitu ne wannan Ya bi su.
eh su sun hausa da kalmar ce Eh, su ya ne wannan Ce, shi akwai ma'ana a wannan ya bi su.
a wannan sun kawai suna ne na alabiya suna ne don an kira mutum ya amsa suna ne na kakannin mutum kowa ba ya shiga eh matan wace ta fi su to yi ko Allah eh to wanda to eh dan eh wan- wannan ne eh, a wannan kuma hausa ce ai shi wannan ya fitin da yake magana kaga suna ne na yaran annabi nuhu su su habu da sabu da ya fitu shi kuma ya fi su wannan ina zamanin suna ne kuma da hausa ake sawa to a wannan eh, kawai dai yabo ne dai amma dai ba za mu ce wannan suna ubangiji bane gaskiya ba suna ubangiji bane a ba ya zamanin a ya abin da ba ba ya habibu bane eh ya fi sun ne dai akwai ya fi sun akwai kuma ta ta fi sun wannan kuma hausa ne wannan shi kuma da Akwai da ta dina.
da da Wato da Allah yana kishi sunansa, wannan mutumin sufa mata sai dai kai Amerika duk inda ya je girma shi ake saboda sufa.
eh Wato ana dai tashi guda, subhanallah wato ka san wani suka sai dai kai abinciya duk inda ka sai da gaba cikin sufa.
wata Shi shi da ɗaya mutum ce, rayuwa kuma eh ya ce Allah yana kishi sunansa.
eh kwarai da gaske kwarai da gaske rayuwa to to kaga wannan shine ake cewa faman naza'a li wahidan minhuma a'adabtu ko kuma qadabtu fi na inna a duniyar ma wato ubangiji sai zai azata da mutum sai kuma dama dole sai ya nuna musu shi cewa shi yana da ba ba wani wanda aka taba yi irin- irin su fir'auna da muka sani a tarihi ne amma kaga jidda haka aka shi ya mutu mutuwa ma haka yana ma ganiyarsa za ka ba wani daga gari zamani zamani kare ubangiji in ya hada shi da shi ya ishe shi balle kuma ubangiji shi kansa Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya karba mana abin da muka yi a mutlaqus siyada kace mutlaqus siyada shine kawai ana nufin siyada kawai ba a siyada mutlaqa ba akwai yammaci kamar babu tawhid a ce mutlaqul iman da al-iman mutlaq in kace mutlaqul iman kawai mutlaqin a cewa na da imani amma al-iman mutlaq kuma a cewa iman nasa ya kai ya cika ko ina kamar da wani ke wasu zaka suna maka sauran da'awar to amma ce mutlaqus siyada shine akwai dai mulki ko kawai mutlaqin cewa wani shugaban mu ne ba wai cewa ya fi kowa ba amma in ku ce al-siyada mutlaka kuna son ku ce ya fi kowa ko kenan to in kun faɗi sayyidu da wannan ma'anar ce sayyidi ba ne kana nufin ya da al-siyada al-mutlaka shi haram amma kawai kana nufin ka ce kawai shugaba na wani to na babu laifi ko ka ce maulaya wani maulana wani to na babu laifi amma ka ce al-maula kana nufin wato ita wilaya mutlaka din ko walaya mutlaka duk wannan ko walaya ko wilaya ba ko wanne ka faɗa to nan haramun ne to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh